بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan karatuttuka masu albarka karatuttukan da muke bayani akan malolin hadisan riyadu salihin a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga falalar yan tabana قال رحمه الله باب فضل العتق babin da yake bayani akan falalar yan tabawa قال الله تعالى Allah yana cewa فلقتحم العقبة me yasa ba zai keta akaba ba وما أدراك ما العقبة me ya sanar da kai abin da ake nufi da akaba فك رقبة shine yan takuyanga وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga Abu Hurairah Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار duk wanda ya yanta kuyanga musulma to Allah madaukakin sarki zai yanta kowace gaba daga cikin gaɓoɓinsa daga wuta حتى فرجه بفرجه har idan ya yanta kuyanga to za a yanta farjinsa daga wuta kamar yadda shi ma ya yanta wancan bawan daga bauta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي ذر رضي الله عنه قال an karɓo daga abu zarar al-ghifari Allah ya yarda da shi ya ce قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل na ce ya manzan Allah waɗanne ayyuka ne suka fi kowanne قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله sai ya ce imani da Allah da kuma yaƙi saboda ɗaukar kalmar Allah قال قلت أي الرقاب أفضل na tambaya na tambaye shi na ce waɗanne wuyaye ne suka fi kowanne قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda suka fi tsada a wajen masu ita kuma suka fi yawan kuɗi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
باب فضل الإحسان إلى المملوك babin da yake nuni akan falalar kyautatawa bawa
قال الله تعالى Allah yana cewa واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da shi kada ku haɗa shi da wani وبالوالدين إحسانا su kuma iyaye a kyautata musu وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم
Hakanan ku kyautata wa makusanci, ku kyautata wa maraya, ku kyautata wa miskini, sannan ku kyautata wa makoci na kusa da kuma makoci na nesa, sannan ku kyautata wa mata da kuma ɗan tafarki da kuma abin da dama ku ta mallaka.
وعن المعرور بن سويد رضي الله عنه قال An karɓo daga maro ɗan Suwaid Allah ya yarda da shi yake cewa, رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها Na ga Abu Zarrin al-Ghifari yana sanye da wata riga mai kyau kuma sai na ga taransa shi ma yana sanye da irinta.
فسألته عن ذلك Ta- Sai na tambaye shi game da haka.
فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه Sai yake ce min ai ya yi zage-zage da wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya aibanta mutumin da babarsa ma'ana ya aibanta shi ya ce mai ɗan baƙan mace ko wani abu makamancin haka.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم ya ce masa kai dai mutum ne har yanzu akwai ragowar maguzanci tare da shi ya ce waɗannan da kake gani yan uwanku ne kuma barorinku ne Allah maɗaukakin sarki ya so ya sanya su a ƙarƙashinku
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه duk wanda ɗan uwansa yake ƙarƙashinsa to ya ciyar da shi daga abin da yake ci kuma ya sa masa tufa daga abin da yake sanyawa na tufa kada ku ɗora musu abin da ba su iya ba in kuma kun ɗora musu to ku taimaka musu متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan baran ɗayan ku ya zo masa da abincin shi to in bai iya zaunar da shi su ci tare ba to ya ba shi lauma ɗaya ko kuma lauma biyu tunda shi ne ya yi abincin
رواه البخاري bukhari ne ya rawaito باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق وم- وحق مواليه babin da yake bayani akan falalar bara wanda zai ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin shugabanninsa.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين Idan bawa ya yi abin da ya kamata na sauke nauyin mai gidansa kuma ya kyautata bautar Allah, to Allah zai ba shi lada iri biyu.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, للعبد المملوك المصلح أجران
Bawa wanda ya yi al'amuransa yadda ya kamata yana da ladan shi.
والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك Abu Huraira yake cewa na rantse da wanda ran Abu Huraira yake a hannunsa in banda yakin ɗaukar kalmar Allah da kuma hajji da biyayya ga mahaifiyata da zan so in mutu ina ah, bawa.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال An karɓo daga Abu Musa al-Ashari Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce المملو- المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والطاعة والنصيحة له أجران bawan da yake kokari ya kyautata ibadar ubangijinsa kuma ya saukar da haƙƙin mai gidansa daga kan shi to Allah madaukakin sarki zai ba shi lada biyu.
رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito.
وعنه رضي الله عنه قال An karɓo daga shi dai Abu Musa al-Ashari Allah ya yarda da shi yake cewa
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ثلاثة لهم أجران mutum uku suna da lada iri biyu.
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم
Ba Yahude ko ba Nasare wanda ya imani da annabinsa kuma ya imani da annabi Muhammad.
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه Da kuma bawa wanda aka mallake shi ya ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin shugabanninsa.
ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران Hakanan mutumin da ya zama cewa yana da baiwa ya mata ladabi, ya kyautata ladabinta ya sanar da ita ya kyautata iliminta sannan ya ‘yanta ta, ah, ya aure ta ita ma shi ma yana da lada biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan guda ukun gaba ɗayansu kowanne yana da lada biyu. Wato bai hudan da ya imani da annabinsa kuma ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ba nasari da kuma bawa wanda ya bada haƙƙinsa kuma ya bada haƙƙin shugabanninsa da kuma wanda yake da baiwa ya yi mata tarbiyya mai kyau sannan kuma daga baya yanta ta ya aure ta muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim ne suka rawaito babu fadli al-ibadati fil harj wa huwa al-ikhtilat wal fitan wa nahwaha babin da yake bayani akan falalarin ibada a lokacin rikice-rikice
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال an karɓo daga makin ɗan yasa Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce العبادة في الهرج كهجرة إلي ibada a lokacin rikice-rikice kamar mana rikice-rikice na fitina to ibada a wannan lokacin to kamar hijira ne zuwa gare ni رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنه- والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر والمعسر والوضع عنه babin da yake bayani akan falalar saye da siyarwa babin da yake bayani akan sauƙaƙawa a saye da siyarwa da kuma lokacin da mutum zai bayar ko zai ansa da kuma sauƙaƙawa a lokacin da mutum zai anshi haƙƙinsa a wajen wani sannan babin yana bayani akan cika mudu da kuma falalar jiran wanda ba shi da shi da rage masa bashi
قال الله تعالى Allah madaukaki yana cewa وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم duk abin da kuka aikata na alkhairi to Allah madaukakin sarki ya san shi وقال تعالى Allah madaukaki yana cewa ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ya ku mutane ku cika mudu kuma ku cika sikeli da adalci ولا تحبسوا ولا تحبسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم kada ku tauye wa mutane haƙƙinsu وقال تعالى Allah yana cewa ويل للمطففين kwarin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون su ne waɗanda idan za su auna a wajen mutane suna cika mudu وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون idan kuma za su auna musu ko kuma za su sanya musu wani abu a sikeli su sayar musu to sai su tauya mudu ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون wai waɗannan ba su san za a tashe su ba ne ليوم عظيم saboda wata rana mai girma يوم يقوم الناس لرب العالمين ranar da mutane za su tashi ga ubangijin talikai
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي- أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi wani mutum ya zo waje annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman haƙƙinsa sai mutumin ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ne girma mara kyau sai sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka so su far masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ya ce ku kyale shi ai duk wanda yake da haƙƙi ko yake bin bashi yana damar yayi magana ثم قال أعطوه سنا مثل سني
sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bashi abin da na ranta irin abin da na ranta ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranci wani raƙumi ne a wajen shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi irin nashi قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سني sai suka ce ya manzan Allah ba mu samu irin nashi ba sai dai sama da nashi قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi saboda mafi alkhairin ku shine wanda ya ci kyautatawa lokacin biyan bashi متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya ce رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى وإذا اقتضى Allah ya ji kan mutumin da idan zai siyar zai sauƙaƙa idan zai siya zai sauƙaƙa idan ma zai nemi haƙƙinsa to zai sauƙaƙa رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال an karɓo daga Abu Qatada Allah ya yarda da shi ya ce
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن مؤسر أو يضع عنه duk wanda yake farin ciki yake fatan Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da shi daga bakin cikin ranar alkiyama to shi ma ya yaye wa wanda yake cikin wahala ko kuma ya rage masa wani bangare na bashin da yake bin shi رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu horaira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت مؤسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا akwai wani mutum wanda yake ba wa mutane bashi ya kasance yana cewa da yaransa idan ka samu wanda yake cikin wahala to ka ban masa bashin ba mamaki mu ma Allah ya yafe mana zunuban
فلقي الله فتجاوز عنه lokacin da mutumin ya haɗu da Allah sai Allah shi ma ya kyale shi ya yafe mai zunubansa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال an karɓo daga Uqbatu bin Amir Allah ya yarda da shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce, حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an yi wa wani mutum hisabi daga cikin mutanen da suka zo gabaninku. Ba a same shi yana da wani alkhairi ba amma dai yakan cakudu da mutane. Mutumin ya kasance mai kuɗi ya kasance yana umartar yaransa cewa idan suka ga mutumin da yake cikin wahala to su yafe masa bashin da ya ansa.
قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه sai Allah yake cewa shi ma ku kyale shi kada a saka shi a wuta saboda zunubansa رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن حذيفة رضي الله عنه قال an karɓo daga huzaifa Allah ya yarda da shi ya ce أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا
huzaifa Allah ya yarda da shi yake cewa Allah maɗaukakin sarki an zo masa da wani daga cikin bayansa wanda Allah ya ba shi dukiya
فقال له ماذا عملت في الدنيا Allah ya tambaye shi ya ce masa me ka aikata da wannan dukiya a duniya قال ولا يكتمون الله حديثا
Gashi kuma dama ba za su iya ɓoye wa Allah wani zance ba.
قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأن وأنظر المؤسر Sai mutumin ya ce, Ya Allah ka bani dukiyarka na kasance ina cinikayya da mutane. Yana daga cikin ɗabi'u na rangwame. Na kasance duk mutumin da yake da hali ina sauƙaƙa masa wanda kuma yake cikin wahala nakan jira shi har ya samu dama.
فقال الله تعالى أنا أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي sai Allah maɗaukakin sarki ya ce aini na fi cancanta ne haka saboda haka ku ƙyala bawana ma'ana ku ƙyale shi a yi masa afuwa kada a shigar da shi wuta فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم Uqbatu bin Amir yake cewa haka na ji daga wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi رواه مسلم Muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsiya da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله duk wanda ya jira wanda yake cikin tsanani ko kuma ya masa rage to allah madaukakin sarki zai masa inuwa ranar alkiyama a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح tirmidhi ne ya rawaito kuma ya inganta hadisin وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح an rawaito daga jabir Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya taɓa siyan raƙumi a wajen shi sai ya sa a auna masa ma'ana a auna kuɗin saboda su awo suke a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa ƙari akan kuɗin da ya siya متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال an karɓo daga suwaid dan qais Allah ya yarda da shi ya ce
جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل وعندي وزان يزن بالأجر yake cewa ni da makarama ji suwaid kenan mun zo da wasu kaya daga hajar hajar wani gari ne wanda yake kusa da madina yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai ya sayi wandina a wajenmu kuma dama ina da wani mai auna kuɗi wanda ake biyan shi ya auna mana idan aka sayi kaya to zai auna kayan sai ya faɗi kuɗin da za a bayar su- da su
فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان زن وأرجح sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni auna kayan ka auna kuma kai ƙari ma'ana ka ƙara akan abin da ya kamata a bashi رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح Abu Dawud da Tirmidhi ne suka rawaito kuma Tirmidhi ya inganta hadisi كتاب العلم littafin da yake bayani akan ilimi باب فضل العلم babin da yake magana akan falalar ilimi قال الله تعالى Allah yana cewa وقل رب زدني علما ka ce ya ubangiji ka ƙara min ilimi وقال تعالى Allah yana cewa قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ka ce shin waɗanda suke da ilimi za su yi daidai da waɗanda ba su yi ilimi ba وقال تعالى Allah yana cewa يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات "Ah, waɗanda suka yi imani daga cikinku Allah yana ɗaukaka darajarsu hakanan waɗanda suke da ilimi
وقال تعالى Allah yana cewa إنما يخشى الله من عباده العلماء waɗanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah su ne malamai
وعن معاوية رضي الله عنه قال an karɓo daga muawiya Allah ya yarda da shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين duk wanda Allah ya nufaci alkhairi da shi to sai ya sanar da shi addini متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال An karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud Allah ya yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Maza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce لا حسد إلا في اثنتين babu hassada sai ga mutum biyu.
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق Mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma ya bashi damar ciyar da su inda ya kamata.
ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها Da mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma Allah ya bashi dama yana sanar da ilimin nan yana hukunci da shi yadda ya kamata. Abin da ake nufi da hassada a nan kamar da malamai suke faɗa ana nufin farar hassada. Ma'ana mutum ya yi fatan Allah ya bashi irin wannan ba wai ya fatan ta gushe daga wancan ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال an karɓo daga abu musa allah ya yarda da shi ya ce قال النبي صلى الله عليه وسلم maza allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة misalin abin da allah ya kone da shi na shari'a da kuma ilimi kamar misalin girgije ne na ruwa da ya sauko ya samu wata ƙasa ma'ana ruwan ya samu wata ƙasa sai ya zama an samu wani ɓangare na wata ƙasa mai kyau ya anshi ruwan kuma ta tsar da tsiro da kuma ciyayi masu kyau
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ daga wani ɓangare na ƙasar kuma akwai wani guri wanda yake mai tauri wanda ya riƙe wannan ruwan har mutane suka amfana da wannan ruwan kuma suka sha suka yi noma sannan kuma eh, suka amfana da shi sannan kuma akwai wani ɓangare na wannan ƙasar wanda yake shi kuma faƙo ne baya riƙe ruwa kuma baya tsirar da komai فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah kuma ya amfana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shi ya fahimce shi kuma ya fahimtar da shi ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به kuma misalin da aka yi na ƙarshe shine misalin wanda bai ɗaga kai ya kula da wannan shiriyar da na zo da ita ba bai kuma anshi shiriyar da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da ita ba.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه An karɓo daga Sahal bin Sa'ad Allah ya yarda da shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da Aliyu Allah ya yarda da shi.
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم Na rantse da Allah Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta hanyar ka to ya fi maka da a baka jajayen raƙuma.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال An karɓo daga Abdullahi bin Amr bin Al-As Allah ya yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce
بلغوا عني ولو آية ku isar daga wajena ko da aya ɗaya ne وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج kuma ku karɓi labari daga banu Isra'il wato Yahudi da Nasara babu matsala ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار amma fa duk wanda ya mun karya da gangan to ya tanaji wurin zaman sa a wuta رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة duk wanda ya bi wata hanya wacce yake neman ilimi a wannan hanya to Allah madaukakin sarki zai sauƙaƙe masa hanyar zuwa aljanna رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه أيضا
an karɓo daga shi abu hurairah Allah ya yarda da shi kuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da mishi Allah su tabbata a gare shi ya ce من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا duk wanda ya kira zuwa shari'a to za a ba shi kwatankwacin ladan waɗanda suka yi biyayya zuwa gare shi ba tare da an tauye wani abu daga cikin ladansu ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga shi abu huraira allah yarda da shi yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث idan ɗan adam ya rasu to ayyukansa sukan yanke sai daga abubuwa uku صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له sadaka mai gudana ko ilimin da ya koyar ake amfana da shi ko kuma ɗa nagari da yake masa addu'a رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعنه رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira allah yarda da shi yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه duniya la'antacciya ce kuma duk abin da yake cikin ta ma allah ance shi in ban da ambatan allah da abin da yake da alaka da shi وعالما ومتعلما da kuma malami da mai neman sani رواه الترمذي وقال حديث حسن Tirmidhi ne ya rawaito kuma ya ce hadisin mai kyau ne. Masu sauraron mu saboda ƙwarewar lokaci za mu dakata a nan. Insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya a darussan da za su zo nan gaba. Kafin wani lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.